الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترك وتر رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da sha tara ga watan uku a gregorian kalanda 2024 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kuma kan titin mai tama yusuf sile idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a nambar aya a cikin wannan sura mai albarka suratul mujadala wanda mun kwana a nambar aya ta goma sha biyu yau za mu tashi nambar aya ta goma sha ɗaya ke za mu tashi nambar aya ta goma sha biyu ya ayi wallazi na amanu idan ƙila lakum tafassahu
الشيطان الرجيم
نعم من همزه ونفسه ونفسه أمم.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا بالمجالس أمم.
إذا قيل لكم تفسحوا بالمجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم نعم والذين أوتوا العلم درجات
أمم.
والله بما تعملون خبير
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah, ayyaman amantum billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah shi ne Ubangijinku abin bautarku, shi ne mahalittinku. ya ku waɗanda kuka yarda addinin musulunci shine addinin da za ku bi ba za ku bi wani addini koma bayansa ba ya ku waɗanda kuka yarda cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine annabin da allah ya turo muku domin ku yi da'a da biyayya gare shi ku saurara ku ji kamar yadda wani daga cikin sahabbai ke faɗa cewa idan ka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu to ɗayan uku ne ko ɗayan shida ko dai a faɗa maka abin da zai amfane ka a duniya kaga wannan kira da aka yi ma ya kamata ka saurara ko kuma a faɗa maka abin da zai amfane ka a lahira kaga wannan abu ne wanda ya kamata ka saurara ko kuma abin da za za abin a faɗa maka abin da zai amfane ka duniyarka da lahirarka kaga dukansu waɗannan abubuwa guda uku ya kamata ka saurare su domin ƙaruwarka ce da amfaninka ko kuma ya zamo a faɗa ma abin da zai cutar da kai a duniya don ka nisance shi ko a faɗa ma abin da zai cutar da kai a lahira don ka nisance shi ko a faɗa maka abin da zai cutar da kai duniya da lahira don ka nisance shi da haka ya ce duk wata ya ayyuhal na amanu a duniya ko a alkur'ani ba ta fita daga cikin ɗayan abubuwa guda shidan nan ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon sauraro da kuma ba mu ikon yin aiki da duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya kira mu zuwa gare shi. Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah idza qila lakum idan aka ce muku tafassahu fil majalisi ku ainihin wato buɗa ku ɗan ba da fili ku ɗan matsa fil majalisi a guraren zama a wata kira'a fil majalisi na fata an fahimta a gurin majalisi ko a gurin zama an gane ko fafsahu Allah maɗaukakin sarki ya ce ku buɗa ɗin ku faɗaɗa ku wataya ku ba da fili idan kuka yi haka yafsahillahu lakum sai Allah maɗaukakin sarki kuma ya buɗa muku sai malamai suka ce daga nan ne aka samu aljaza'u min jinsil amali wato sakamako daidai da aikinka an ce ka buɗa ka buɗa sai Allah ya buɗa maka sannan daga nan ne daga irin wannan ne aka samu mafhumul mukhalafa ka'ida ta mafhumul mukhalafa wato tunda Allah ya ce idan aka ce ku buɗa a majalisi wani ɗan matsa wani ɗan ba ni guri wani ɗan buɗa min in zauna ni ma in zauna in ka buɗa sai Allah ya buɗa ma cikin harkokinka sai Allah ya buɗa ma cikin rayuwarka sai Allah ya buɗa maka zuciyarka ka zama mai cikakken imani da takawa da tsoron Allah sai Allah ya buɗa ma kasuwarka sai Allah ya buɗa ma harkar neman ka a gurin aikinka a ofis ɗin tafassahu yafsahi Allah lakum idan kuka buɗa sai Allah maɗaukakin sarki ya buɗa mu na fata an gane to suka ce idan kuma kuka kuntace kuka matse shine mafhumul mukhalafa kenan in kuma kuka matse kuka ki budawa kuka ki kawo abin da zai sa a samu walwala da yalwa to kuma sai Allah ya kuntata muku ya takura muku ya hana ku sakat a rayuwar na fata an gane magana so ɗayan biyu ne ko dai an ce buɗa ka ɗan buɗaɗa don a samu gurin zama sai Allah ya buɗa ma cikin duk abin da kake ciki na harka yo da wannan ne zaka gane ashe wani yana samun buɗi ne a rayuwarsa da ya zama mutum mai sauƙin hali idan aka zo guri aka zauna sai wani ya zo ya ce masa wani ɗan matsa min baya ta da hankali baya kwarmato baya harararsa baya ta san wani idan ka zo ka ce wani ɗan budan min yana wani tsuntsunewa yana wani wane ne ma'ana ya buɗa ma amma ba a san ran shi ba an gane maganar da kyau ko wani kuma sai kayi kayi ya ce wallahi ba zai buɗa ba wani kayi kayi ba zai dan baka sararawa ba to ka ji magana ce wanda kana ganin ta karama amma wallahi tana da hatsari domin yadda Allah ya ce in ka buɗa Allah zai buɗa ma to kuma in ka kuntata fa sai Allah ya kuntata maka maka ku kulu mukhalafa kaga dan karamin abu ne ka raina shi amma dama bala'i baka ankara ba haka ne ko ba haka ba saboda haka Allah ya ce idza qila lakum idan aka ce muku tafassahu fil majalisi ku ainihin wato buɗa a majalisi ko a majalisai fafsahu malamai suka ce almajalis a nan gurin yana ɗaukar ƙira'ar majalis da muka ji a nan ta warshi yana kuma ɗaukar ƙira'ar fil majalisi to idan ka fassara da almajalis malamai suka ce ana fassara shi ne da guraren ainihin wato zama na ilimi kamar misali zama irin wannan na tafsiri kamar misali zama na ta'alim kamar misali zaman gaban malami an zo ɗaukar karatu kamar misali zaman mitin wanda yake kan turba mitin ɗin da Allah ya yarda da shi kamar yadda muka bayyana jiya ina fata an gane kamar misali zama domin tattaunawa a masallaci kamar misalin zaman yan kwamiti kamar misalin zaman taro gwamnati ta gayyace ku ko kuma an gayyace ku wani zama sai aka zo guri ya kuntace falon ya cika ko gurin zaman ya cika wani taro ne kuma muhimmi wanda ya shafi ci gaban jama'a da al'umma sai kai kokarin buɗaɗa wa wani ɗan uwanka da kaga ya zo ko a makare ko kuma ya zo bai samu gurin zama ba na fata an gane Allah ya ce to wannan Allah zai buɗa muku idan kuka yi wannan wasu kuma malamai sun fassara da cewa fil majlisi na fata an fahimta fil majalisi su ne suka ba wa ma'anar irin wannan zaman fil majalisi kuma suka ba shi fassarar guraren yaƙi wato gurin da ake tsayawa domin saici da kuma gurin da ake tsayawa domin kai hari da gurin da ake tsayawa domin dakon arna a ga yadda za a yi da su ina fata an fahimta to in wani ya zo ya ce ni ma buɗa min in saita ko ni ma buɗa min na yi target ko ni ma buɗa min na kai hari to ka buɗa masa ko kuma guri ne wanda ana zaton za a yi shahada saboda sahabbai suna kwaɗayin shahada ina fata an fahimta to sai ya ga idan ya zo gaba-gaba zai iya zama gawar farko wanda zai zama shahada sai ya ga kuma jama'a sun cunkushe sai ya ce dan buɗa min nima in shiga sahu ta yadda zan zama cikin shahidan farko to kar ka ce kai ma kana nema ka ki buɗa masa a a buɗa masa don ya samu shahadar jama'a ku duba yadda sahabbai suke rige-rige wajen tafiya gurin Allah saboda sun shirya tsakaninsu da Allah haka malamai suka fassara ɗayan biyu ko dai majalisin ilimi ko kuma majalisin gurin yaƙi wanda suka fassara da cewa gurin majalisin yaƙi ake nufi sun kafa hujja da aya da ke cikin suratu ali imrana wa idh gadawta min ahlika ala ramma غدوت من أمرك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم Allah ya ce wa idh gadawta tuna lokacin da kai sammako ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama min ahalika daga cikin gidanka ranar da za a yi yakin bazar kenan jama'a annabi Muhammadu da sassafa ana idan da sallar asuba Allah ya kara wa manzon Allah daraja mal Allah ka hada mu da wannan bawan ka naka a cikin jannatul firdaus ya Allah manzon Allah ana idan da sallar asuba bayan yayi azkar yayi zikirorinsa na safiya sahabbai suka ce wallahi manzan Allah ko gida bai shiga ba daga masallaci kawai sai zarce menene gurin da za a fara- ka- kafa tankunan yaƙi da gurin da za a daddasa sahabbai inda za su hari arna shine Allah ya ce wa idh gadauta tuna lokacin da ka buga sammako duku duku ka fito da sassafe min ahalika daga gurin iyalanka tubawwi'ul mu'minina kana zazzaunar da muminai kana tsatsayar da su maqa'ida lil qitali guraren tsayuwarsu domin yakin badar ina fata an fahimta annabi yana shirye sahabbai yana wani tsaya ta can kali tsaya ta can ko da yake kali lokacin bai shigo ba ko wane ne tsaya ta can wane ne tsaya ta can ina fata an fahimci magana yace lokacin ka tuna wannan lokaci to malamai suka ce da yace maqa'id kaga ai jam'i ne na maqa- maqa'ad wato kenan sai ya zama majalis jam'i ne na majlis ina fata an ga- an fahimta so ana nufin guraren yaƙi ba wai guraren zaman ilimi ba amma wa- ƙira'ar fil majlisi malamai suka ce ita ne ta nuna wato gurin majlisi ake nufi malamai suka ce duka fassara guda biyu za a iya yin aiki da su a wajen fassara ayar saboda dukkan su fassarori ne masu ma'ana mai kyau kuma akwai nassoshi da suka nuna haka cikin alkur'ani mai girma da kuma sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata an gane saboda haka idan aka ce ka buɗa ko a wanne ne guda ɗaya ka ainihin wato buɗa kar ka tsuke kar ka ƙi buɗawa kar ka ƙi watayawa kar ka ƙi ba da sarari kar ka ƙi ba da fili domin ɗan uwanka ya samu gurin tsugunnawa shi ma wa idza qila lakum inshizu bari mu fassara ayar gaba ɗaya sai mu dawo kan tamarratan ukhra Allah ya ce idan kuma aka ce ku yunƙuro ku taso na fata an fahimta ku taho domin wani aiki na musulunci ko wani aiki na addini ko yaƙi ko wani a makamancin haka fan shi zo Allah maɗaukakin sarki ya ce ku yunƙuro ɗin ku taso ɗin ku taho ɗin idan kuka yi haka ɗayan biyun nan ma'ana ko dai kuka buɗa a majalisi ko a majalis ko kuma kuka yunƙuro lokacin da aka buƙaci yunƙurowarku yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah zai ɗaukaka waɗanda suka yi imani daga cikinku, wallazina utul ilma da kuma waɗanda Allah ya ba su ilimi, darajat Allah zai ba su darajoji. Dama akwai addarajat, akwai addarakat. Addarajat ga mumine ne da bayan Allah, Allah ka saka mu a cikin wannan. Addarakat ga kafirai ne da munafukai, Allah ka cire mu daga cikin wannan. an gane magana da kyau ku Allah madaukakin sarki yace yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah zai ɗaukaka darajar waɗanda ya- waɗanda suka yi imani suka ƙara imani suka ƙarfafa imaninsa da su da shi a cikin ku walladhina utul ilma da kuma waɗanda Allah ya bawa ilimi darajatin Allah zai ɗaukaka darajojinsu wallahu bima ta'amaluna khabir lalle Allah madaukakin sarki ƙwararre ne sananne ne masanin abu ne sama da yadda kowa ya sani dangane da ayyukanku kuma zai baku labari dangane da wannan na fata an gane to malamai suka ce wannan na daga cikin ɗaya daga cikin ayoyi da suka nuna wato yadda Allah ke ladabtar da muminai kamar yadda malam yace ya qulu ta'ala mu'addiban ibadahul mu'minina Allah ya faɗi wannan ne yana mai ladabtar da bayinsa muminai wa amiran lahum kuma yana musu umarni an yi husina ba'aduhum ila ba'adin da su kyautata wa shahi zuwa shahi fil majalis a cikin ainihin wato guraren zama idan aka ce ɗan buɗa to sai ka ainihin wato buɗa wa a fil majlis an karanta da fil majlis a wata ƙira'a kamar yadda muka faɗa ɗazu wa zalika annal jaza'a min jinsil amali wannan kuma ya nuna kenan sakamako daidai da aiki in ka buɗa Allah sai ya buɗa ma'ana in ka tsuke kuma sai Allah ya tsuke ma rayuwa gaba ɗaya sai ce me Allah ya ce hal jaza'ul ihsani shin sakamako mai kyau kan menene illal ihsan in ba sakawa da mai kyau ba na fata an fahimta lilladina ahsanul husna wa ziyada mm.
wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah mm.
ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun Allah ya ce lillazina ahsanu ga waɗanda suka kyautata alhusna suna da kyakkyawa su ma ita ce jannatul firdaus lillazina ahsanu alhusna wa ziyada da kuma ƙari malamai suka fassara da cewa shine ganin Allah bayan an shiga aljanna kuma za a ga Allah ina fata an fahimta sai Allah ya ce wala yarhaqu wujuhuhum qatarun wala dhilla da dai fuskarsu ba za ta gamu da kunci da takaici da bakin ciki da kaskanci ba na fata an fahimci magana Allah maɗaukakin sarki ya ce ula'ika ashabul jannati waɗannan da suke kyautata wannan suke faɗaɗawa suke buɗaɗawa suke yalwatawa bayi kuma suke yin abin da ya dace waɗannan su ne ‘yan aljanna Allah ya ce hun fiha khaliduna kuma za su dawwama a cikinta ba za su fita ba na fata an gane Allah ya ce inna haza bayan yan aljanna sun shiga aljanna ya ku bayan Allah rahama ta lullube mu insha Allahu ta'ala Allah ka lullube mu da rahamar ka baki daya Allah zai ce musu inna haza kana lakum jaza'an wannan aljanna wannan rahama wannan alheri da na hada ku da shi kana lakum jaza'an ya zama muku sakamako na abin da kuka aikata a baya a lokacin da kuke rayuwar duniya na fata an fahimta wa kana sa'ayukum mashkura aikin ku ya kasance abin a gode ne Allah da kansa ya ce na gode ma yanzu dan Allah ko sarkin Gombe ya buga ba waya he ka daga yace malam Abubakar Suleiman Al-Fullati alaramma mai jan baki mun bugo waya ne domin ma godiya Allah ya saka ma da alheri da Allah alaramma zai dan ji wani haka haka ko ba zai ji ba jama'a yanzu ma ya ji daɗi da aka faɗa ku masha Allah an gane magana da kyau ko so wannan sarki kenan jama'a balantana sarki Allah sarkin sarakuna an gane magana da kyau ko ya ce ya gode wa aikin ka to ai ka haye da izinin Allah ya karrama ka ya mutunta ka Allah ya ma godiya to wallahi sai ka yi aiki ba za a yi maka haka ba sai ka zage ka yi aiki Allah ka ba mu ikon aiki Mm, jaza'an min rabbika Allah ya ce sakamako ne daga gurin ubangijinka za mu ba su ata'an kyauta ne hisaban wanda muka ididdige ta muka killace ta muka ainihin wato taskace ta muka ba su kayan su na fata an fahimci magana والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة Allahumma inna na'udhu bika min an nakuna minhum أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Allah ya ce wallazina kasabu sayyi'ati lalle waɗanda suka wurwurto wa kansu miyagun ayyuka jaza'un sayyi'atin bi mithliha ko za a yi musu sakamako na mummuna kwatankwacin sa wa tarhaquhum dhillatun kuma kaskanci da wulakanci a kiyama zai lullube su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana dai yadda ka zo haka za a tarbe ka yadda ka damu haka za ka zo ka kwankwaɗi kayanka
جزاء وفاقا Allah ya ce zai yi musu sakamako jaza'an sakamako ne wifaƙan wanda ya daidai da aikinsu na fata an fahimci magana jaza'an wifaƙa Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu saboda haka ƴan uwa waɗannan duka ayoyin duk suna nuna mana ne idan mutum ya yi abu mai kyau to ya sani cewa wallahi zai ga mai kyau haka kuma idan ya yi mummuna to zai ga mummuna ɗan uwansa na fata an fahimci magana zai ga mummuna ɗan uwansa idan kuma ya yi abu wanda yake mai kyau to nan ma kuma zai ga abu wanda yake mai ainihin wato kyawu shine Allah madaukakin sarki yake ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani idan qila lakum tafassahu fil majlisi ko fil majalisi idan aka ce muku ku buɗa a majalisi wato ya zo a cikin hadisi kamar yadda ainihin wato ya zo a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan- baitan fil janna kaga hima aljaza'u min jinsil amal ka gina wa Allah masallaci sai Allah ya gina maka katafaren gida a cikin ina a cikin aljanna sannan ya zo kuma har ilau ruwaya ingantacciya wanda al-imam muslim ya rawaito imam al-bukhari ma ya fitar da wannan ruwaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa man yassara an mu'sirin duk mutumin da ya sauƙaƙa wa wanda yake cikin kunci ko yake cikin damuwa yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah Allah zai sauƙaƙa masa a duniyarsa da lahirarsa Allah ka ba mu ikon sauƙaƙa wa bayi don mu samu sauƙi daga gurinka ya Allah manzo Allah ya sake cewa wallahu fi auni al-abdi Allah yana cikin taimakon bawa ma kana al-abdu fi auni akhihi matukar bawa yana cikin taimakon dan uwan shi ولهذا أشبه كثيرة ول- ولهذا أش- ولهذا أشباه كثيرة akan wannan akwai misalai da yawa waɗanda suke bayyana ainihin wato abin da Allah maɗaukakin sarki ke nufi a cikin wannan aya ya tabbata a ruwaya ingantacciya ya ku bayan Allah wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi fayajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassahu annabi yace kada wani mutum ya zo majalisi sai ya tada wani shi kuma sai ya zauna a kai a gurin ba a bukatar haka in ba da wata maslaha ko kuma wani abu wanda malamai suka faɗa ba misali guri ne na ma- na zama amma kuma an killace shi kamar misali a ce kujeru ne to sai ya zama ga wani bawan Allah ya zo mutuncinsa da girmansa ya kai a ce a bashi wannan guri ya zauna na fata an gane to wannan babu laifi a ce wane tashi ka ba wane gurin zama ko kuma shi idan ya ga dama ya ga wanan ya iso ya tashi dan ya bashi gurin zama suka ce in ba da irin wannan maslahar ba bai halatta wani ya zo ya tada wani daga wani guri ya zauna sai dai annabi ya ce tafassahu wa tawassahu kawai in an zo ka ce na buɗa mun karkata da shi gaba ɗaya kai kuma in an ce buɗa Allah ya ce ka buɗa na fata an gane kai idan ka zo karkata da shi ka ce na buɗa mun sai shi kuma ya buɗa kai kuma in an zo an ce na buɗa mun in zauna kar ka ɓata rai kar ka kuntume kar ka yi ashariya kar ka yi zagi kar ka doka mar harara Allah ne ya ce maka ka buɗa masa na fata an gane magana sai ka buɗa mar sai ya nemi guri sai ya zauna amma ya tada kai gaba ɗaya to wannan bai halatta ba to sa'an nan kuma akwai hadisi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce idza qama ahadukum min majlisihi idan ɗayanku yana zaune sai ya tahi daga gurin da yake zaune thumma raja'a ilaihi daga baya sai ya dawo a ya je ya yi fitsari ne ya yi tsarki ya dawo a ya je ya ɗaura alwala ne ya dawo na fata an gane a'a me ya je ya yi wani uzuri ne buga wayaye ya dawo sai ya dawo zai zauna fa huwa a haƙo bihi manzan Allah ya ce to shi kuma shi ya fi dacewa da wannan gurin zama kun gane magana da ke ku bai halatta ba ka tada shi sai dai ya matsa ma ka zauna amma idan gurin zamansa ne sai ya tahi ya je ya dawo to nan kuma ya halatta ya tada kai ya zauna a gurinsa domin annabi ya ce fa huwa a haƙo bihi shi ya fi cancanta da gurin sama da kai da ka zo ka zauna daga baya ban gane ko kun fahimta ba wannan duka wayoyi ne ingantattu wanda suka tabbatar da ladubba na ainihin wato gurin zama da yanayin yadda ya kamata musulmi su dinga zama a tsakankaninsu ko a majalisin ilimi ko wani a makamancin haka an gane maganar da ke ko sa'an nan kuma abu na uku suka ce shin ya halatta mutum ya kama gurin zama to ya halatta a wani guri a wani guri bai halatta ba a gurin da ya halatta malamai suka ce misali irin ranar juma'a an samu muhammadu bin sirin allah ya masa rahama ya haɗa mu da shi a aljanna yakan turo bawansa ya ce je ka kama mun guri a masallaci sai wannan bawa na sai zo ya kama mar guri a masallaci ya ainihin wato zauna a gurin idan muhammadu bin sirin ya ainihin wato kintsaye wanka ya sa malin malin ya naɗa rawani ya fesa turare ya fito masallaci sai zo gurin bawan bawan sai ya tashi shi sai ya zauna a gurin shi kuma sai ya nemi guri a baya can sai ya koma ya zauna an gane magana da ke ku wannan babu laifi idan an yi haka saboda bukata musamman a matsayinsa na babban malami ko a matsayinka na babban malami kai haka an samu muhammadu bin sirin ya yi haka kuma ba a samu wasu cikin sahabbai ko cikin tabi'ai wanda suka yi masa inkari ba an gane magana da ke ku to haka kuma ya halatta mutum ya zo ya shimfiɗa sallaya da alamun cewa wannan gurin nasa ne kamar yadda imamu malik ya kawo haka a cikin muwaɗa ka je ka karanta muwaɗa za ka samu sahabbai da magabata sukan zo da sallayu da shimfiɗa su shimfiɗa a guri da nufin cewa wannan gurin sun kama nasu ne idan suka fito su zo su zauna sai dai malamai suka ce idan kuma lokacin yin sallah yayi misali in juma'a ne sai baka fito ba to za a cike wannan guri da sauku ina fata an gane ba za a jira ka kuma a bar gurin wa kai kai ba kowa a gurin saboda kai ne ka abin nan ba a ce kuma shikenan ka zauna abin nan ana jiran ka ka fito ba suka ce in har lokacin zama yayi ko tahi sallah yayi baka zo ba to babu laifi suka ce sannan kuma idan guri ya cika misali a ce masallacin ya cika ko ina an takuru kai kuma ka sa sallaya ka ki ka zo ka zauna ina fata an gane matukar babu sauran guri to sai a ce wani ya zo ya zauna a wannan guri tunda baka fito ba amma in dai da za ka fito a kan lokaci kuma ka fito da sauran guri wanda jama'a suke zama to kai ka fi cancanta da wannan guri na fata an gane imamul qurtubi Allah madaukakin sarki ya masa rahama shi ma ya kawo ire-iren waɗannan maganganu na halaccin shimfiɗa ainihin wato sallaya a masallaci ko a majalisi sai a ainihin wato a zauna to sannan a ya tabbata kan cewa idan mutum ya zo gurin zama kamar yadda ruwaya ta inganta gatanan za mu karanta wa fil hadisi baina wa fil hadisi sahihi baina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisun wata rana annabi muhammadu yana zaune iz aqbala thalathatu nafari sai ga wasu mutane guda uku sun zo an zo an zauna majalisi a wahayi ake saukarwa annabi yana wa sahabbai wa'azi ne da dai shauransu sai ga wasu mutane guda uku sun zo na fata an fahimta fa amma ahaduhum fa wajada furjatan fil halqati fa dakhala fiha ɗaya daga cikin su da yazo sai ya samu gurin sai ya samu dan guri sai ya raba shi sai ya hida sai ya zauna su uku ne suka tafi na fata an gane wa amma al-akhar ɗayan kuma da yazo fajalasa wara nasi shi da ya ga babu da'irar babu sauran guri da ya saura wanda zai shigo to sai koma can baya ƙarshen majalisi sai ya ne sai ya zauna wa adbara thalithu zahiban ɗayan kuma sai ya juya sai ya tafi abin shi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da wannan abu ya faru da sahabu da wasu daga cikin waɗannan mutane sai manzon Allah ya ce wa sahabbai ala adullukum bi khabari thalathati bana ba ku labarin ala unabbi'ukum bi khabari thalathati bana ba ku labarin labarin mutanen nan guda uku ba amma al-awwalu amma na farko fa'awa ila Allah fa'awahu Allah na farko ya nemi ya taro ya rungumo Allah ya zo gurin Allah sai Allah ya rungumo shi shi ma ya taro shi zuwa gare shi ya samu aljanna fa na fata an fahimci magana duk wanda annabi ya masa irin wannan magana dan aljanna ne jama'a na farko ya nemi ya taro ya matso ya iso gurin Allah sai Allah ya matso da shi ya kusanto shi ya iso da shi zuwa gare shi ya taro shi zuwa gare shi yasa idan ka zo guri kaga an taru karkace za ka koma wannan ladabin abin da yake nuna mana kenan a dan nemi guri kai ma sai ka dan zauna kawai kar ka yadda ka juya wallahi kana juyawa musamman idan akan wani aikin alkhairi ne sai ka ji wannan hadisin ya garo akan ka an gane magana da ke ku manzan Allah ya ce na farko ya nemi ya taro zuwa gurin Allah Allah ya taro shi zuwa gare shi wa amma sani amma na biyu fastahya ya ji kunyar Allah ya ji kunyar al'ummar musulmi ma'ana ya zo ya ta kukkutsowa har sai ya samu gurin zama sai ya ji kunyar haka sai ya nemi guri sai ya zauna a can baya ina fata an fahimci magana fastahayallahu minhu Allah ma ya ji kunyar shi Allahu akbar ka duba ka gani malam Allah ya ji kunyar shi Allah ya ji kunyar bawa jama'a wannan karamin matsayi ne malam Allah ya ji kunyarka wannan karamin matsayi ne kuma ka duba aikin fa ba wani babban aiki ne wani gingime man aiki ba a'a ya zo ne sai ya ga jama'a sun cika gurin gurin alkhairi ne sai ya ga maimakon ya juya ya bar gurin tunda alheri ake wa'azi ake karantarwa ake yi majalisin ɗaukar ilimi ne mitin ne na tattaunawa domin kawo maslahar al'umma sai ya ga maimakon ya juya baya sai ya ji kunyar ya kutso cikin mutane sai ya nemi guri a baya sai ya zauna sai Allah ma ya ji kunyar hinji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce wa amma thalithu amma na uku na udu billahi min hadha thalith muna neman tsarin Allah daga abin da na uku nan ya same shi an gane magana da kyau ko fa araba shi sai ya juya baya kawai ya juya kai ya kauda kai kawai ya tafi abin shi fa arada Allahu anhu zan Allah ya ce sai Allah ma ya kau da kai gabarin sai ya watsar da hiye wanta kali da hiye fatali da shi Allah ka tsare mu daga irin wannan to kaga irin waɗannan ladubba yana da kyau mu musulmi mu san irin waɗannan ladubba saboda wani abin zaka yi ne bisa rahin sani wani abin zaka yi bisa kuskure wani abin zaka yi bisa wani manufa mai kyau a zuciyarka baka sani ba kuma laifi ka aikata mutane nawa ne za su zo majalisi irin haka an zo a zauna ko mitin ko tattaunawa ko wani abu na taro ko wani abu na alheri sai ya ga jama'a sun cika gurin sai ya juya abin shi ana samun irin wannan ko ba a samu ana samun to kaji ashe babu kyau manzon Allah ya hana nawa ne kuma za ka ga mutum ya taho sai ya kukkutsa ana jin haushin sama ko ba haka bane amma dai yana dan taba kafadin mutane ta da Allah wani ya hakuri da Allah ya hakuri ya hakuri da Allah dan buɗa mu shi ana ganin ya cika naci ba a sani ba shi ne ya daidai ko ba haka bane alaramma ana ganin ya cika naci ya cika matsawa ya cika kuntatawa amma gashi nan ashe shi yake kan daidai ina fata an fahimci magana to sai mutum kaga ya samu guri ya zauna wani kuma idan ya zo ba zai takura muku ba ba zai matsa muku ba ba zai ce dole sai kun buɗa mishi ba a'a akwai sauran guri a baya zai iya jiyo maganar da ake yi eh kawai shi ma sai nemi guri sai ya zauna wannan ladubba ne wanda wannan ayar take karantar da mu ina fata an gane to shine yake cewa wa idza qilan shudu ma'anar cewa kuma idan aka ce ku taso fan shudu ku yunkuro ai in hadu lil qitali ku taso domin yin yaki wakila wa idza qilan shudu an ce fassara ma'anar idan aka ce ku taso ku yunkuro ai idza du'itum ila khairin fa ajibu idan an kira ku zuwa ga duk wani alheri to ku amsa jama'a mun sa sanarwa yau akwai lakta kaza malam wani kaza ya zo daga gari kaza za a yi lakta akan kaza to kar ka yadda ayi babu kai wa ila qilan shuzu fan shuzu kenan jama'a yau akwai gyaran makabarta makabarta ta yi datti ta yi ciyawa kaburbura suna ɓurmewa ruwan sama ya shiga ya faffasa makabarta gobe lahadi karfe tara ana kiran jama'a kowa ya fito a je a gyaran makabarta Allah ya ce fan shi zu ku fito a tafi tare da ku an gane magana da ku jama'a yau masallacinmu ya yi datti yau mun ware rana a kowane ranar 25 ga wata za mu yi sanitation za mu yi shara za mu fesa masallacinmu turare za mu diggirbe ciyawa da take gefe fanshizu Allah ya ce ku taso ku yunkuro ku taho a yi tare da ku jama'a yau kwatamin anguwarmu ya cika anguwarmu kwatar anguwarmu ta cika ramin anguwarmu ya cika kan layinmu ruwa ya zaizaye shi alhaji wane ya sayo mana ƙasa ya kawo za a yi ciko ana gayyatar kowa bayan sallar asuba a fito zuwa karfe bakwai an gama za a baza wannan ƙasa fanshizu Allah ya ce ku fito a yi tare da ku jama'a kuna fahimtar magana da kyau kaga ga abubuwa nan da yawa a cikin ladubban musulunci mun watsar da ga ayoyin alkur'ani suna gaya mana duk wannan ya shiga cikin fanshi zuɗin nan duk wani aikin alheri da ake yi na addini ko na taimakon jama'a kar ka yadda a ce babu kai a ciki malamai suka ce in ma baka da lokacin zuwa ko kuma uzurrurruka wala Allah kai ma ɗaya ne daga cikin manyan gari wanda kuna ku ne ma kuke kawo alkhairan gurin ma- mutane ko kuma manyan masu da'awa ko manyan masu karantarwa ko manyan masu kaza ba dama abubuwa sun ma yawa ba zai yiwu ka halarta ba to ka yi kokari ka ce to ni nawa ake sayar da tebur ne ce tebur a naira dubu uku da ɗari biyar ka ce to ga kuɗin tebur guda ɗaya a je a siyo ni ma na shiga duk da ban zo ba amma na zo haka dai ko ba haka ba nawa ne ake sai da magirbi ne naira dubu ɗaya ɗari takwas da hamsin ka ce to ga naira dubu hudu da kaza a je a siyo kwaya biyu a kawo gurin na fata an gane nawa ake sai da itace wanda ake sakawa a cikin makabarta a gyara kabari nawa ake sai da tifar kasa nawa ake sai da yashi nawa ake sai da duwatsu nawa ake sai da kaza sai ka yi ƙoƙari kai ma sai ka je sai ka shigar da gudunmawarka a wannan aiki to shikenan ka shiga cikin fa'i- wa'i- fa'iza ƙilan shudu fa'in shudu idan aka ce ku taso ku yunƙuro ku zo a yi aikin alkhairi tare da ku kai ma ka shigo ciki amma kai ya zama fala saddaka wala salla walakin kazzaba wata walla a alamari ya ɓaci wallahi kai baka zo aka yi da kai ba kai baka bada gudunmawa ba kai baka karantar ba kai baka yi nasiha ba kai baka ja mutane su zo ba kai baka yi komai ba ana ta aikin alheri kai babu kai a ciki malamai suka ce wannan ba karamin lahin ladabi bane ina fata an gane to shine wa idza qilan shuzu fanshizu yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja qawluhu fadin Allah da yace yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat والله بما تعملون خبير أي لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه الله أكبر kar ku ji cewa idan ɗayanku ya buɗa wa ɗan uwan shi ɗayanku ya wataya wa ɗan uwan shi ɗayanku ya ɗan ba da sarari wa ɗan uwan shi ina fata an fahimta idan aqbala idan ɗan uwansa ya zo au idza amara bil khuruji fa kharaja ko kuma idan aka yi umarni ko umira bil khuruji aka umarci da a fito ya fito au ya an ya kuna zalika naqasan min haqqihi ya dauka cewa wai dan ya buɗa dan uwansa ko dan an ce ya fito yaran makabarta ya fito wannan wata tawaya ne a cikin al'amarin shi wallahi ba tawaya bace an gane maganar da ke ko ba tawaya bace bal huwa rif'atun wa maziyatun indallahi malam mai tafsiri ya ce bal ba haka ba huwa rif'atun wannan wata ɗaukaka ce wa maziyatun indalla da kuma wata matsayi mai girma a gurin Allah jama'a idan dai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yakin Khandaq ghazwatu ahza annabi da shi aka dinga tonan ramin gwalalo jama'a yakin gwalalo to kai waye ne da ba za ka fito a gyara kwatar anguwar ku tare da kai ba na fata an fahimci magana waye kai da ba za ka fito a baza kasar cikon anguwarku tare da kai ba waye kai da ba za ka fito a yi gyaran makabarta tare da kai ba waye kai da ba za ka fito a kwashe kwatar anguwarku a gyara anguwar tare da kai ba na rantse da Allah irin waɗannan nasihun da musulunci yake mana da a ce muna aiki da su da mun fi ƙarfin gwamnati sai ta zo ta mana abubuwa da yawa haka ne jama'a ko ba haka ba mun fi ƙarfin waɗannan abubuwa dan abin da bai taka ya kara karya ba muna jira sai alhazuwa ne yayi sai alhazuwa ne yayi ga kuma Allah ce wai da kilan shi zufan shi in an ce ku fito ku yunkuro ku taso ku fito ba amma ba ma yi muna jira alhajuwa ne ya kwashe lada alhajuwa ne ya kwashe alheri alhajuwa ne yayi kaza alhajuwa ne yayi kaza duk mu muna zaune Allah madaukakin sarki ya sauwaje dan haka yace kar ku dauka wannan ainihin wato tawaya ce da nakasu a cikin al'amuran ku an gane maganar da ke ko wallahu ta'ala la yudayyi'u zalika Allah baya tauye haka lahu gabawa an gane bal yujzihi fid dunya wal akhirah zai saka maka a duniya da lahira da wannan aiki fa inna man tawada'a lillahi duk mutumin da ya kankan da kai a ga alhaji wani ana shara jama'a da muna yara akwai wani aiki da ake sunansa aikin gayya aikin da'a ko da yake a da ke akwai jahiliya period and dakane har kida ake mana alaramma wallahi akwai abun nan me suke cewa shugaban masu kidan gari na kurtu ne ko waye ne akwai wani akwai wani akwai wani a garin mu wala Allah zai ji ni sunansa na kurtu ina fata an fahimta idan ana aikin gayya aikin da'a shi makaɗi ne a gari shi kawai zai zo ne yana kiɗa yana ziga samari mana gashi dai aikin alheri ne amma da ke akwai ɗan jahiliya a ciki sai aka sako wata 'yar holewa haka da 'yar rankwalewa hakan nan a to kiɗa kan jama'a ba wata holewa bace ta daban wallahi zai zo da gangunansa da yaransa malam idan ana kiɗan nan sai ka ji ina wallahi ba za a yi baka da- ba ba kai ba Allah sai mutum ya ji wallahi ko da ba lafiya sai ya ji mutum ka- kato ya yi tsalle ya yi ihu jama'a ko wani magirbi nan kawai sai sun kuya kawai a gyara kwata a gyara kaza a nome anguwa malam irin ciyawar kofar gidaje da take fitowa da kwatamin da ya zo ya gallabi jama'a da wane ne wallahi sai an yi wa layukan garin gaba ɗaya sai ci a tattara shara a ƙone ta a banka mata wuta a ɗebi taki a yi gona da shi a je a baza aikin barema in ya taso da ƙauye fa duk wannan alherin akwai shi amma yanzu wajen an yi waye an yi wayewar banza malam gonarwa ne yau sai a ce gonarwa za a ce sai a ce gonarwa ne sai a ga an yi kuwa jama'a kowa ya fito ya za a tafi gonarwa ne mai dumaman gidansu ya fito da shi mai kunun gidansu ya fito da shi mai dan wake ya fito da shi mai duma- menene ya fito duk kowa ya fito da shi sai ina maka dosa sai gonarwa ne habba sai wannan maka ya shiga gaba wannan kawai sai a rufa masa wallahi kawai sai a rufa masa wallahi in kartin nan suka je suka zuba a gonan nan mala kafin ka ce kwabo wallahi in suka ga ku- a, to malam su ɗari sun fito gonar ma gaba ɗaya kunya ɗari nawa ne jama'a in suka kai kunya ɗaya an kai kunya ɗari fa jama'a in an dawo kunya ɗari biyu alaran ma wallahi wata ran idan abin ya kai karo har gonar wani za a shiga banda ba ba a sani ba amma manta saboda dawowar da za a yi shaura kunya biyar su kuma su ɗari ne ya sa haɗa da gonar makwabci kawai kawai kafin ya zo sai ya ga an masa kunya 85 bai ankara ba ya rasa wa suka yi aljanu ne suka yi ko mutane Allahu a'lam malam aikin gaggiya aikin ga aikin gayya aikin da'a haka ake ce masa wallahi muna yara mu mun san wannan mun san yayun mu waɗanda suka yi wannan har mu ma muka zo muka shiga ake aikin tare da mu amma yanzu duk an yi wayewar banza malam wayewar wofi duk kowa ba ruwansa da kowa an zama yan bariki wasu ba wasu ƙauyen ne suke wasu har yanzu ba sa yi yanzu garinmu inda na sani ba a wannan aikin ko kaɗan ko ɗuriyar abin ba ka ji duk abin ya watsi sai kalilan wanda ba a rasa ba to waɗannan duka umarni ne na Allah da Allah ya ce idan an ce mana mu fito mu fito duk wani aikin alheri da zai taimaki jama'a ko zai taimaki addini ka fito a yi tare da kai in ba ka da hali ka ba da gudunmawa ko ta kuɗi ko ta shawara ko ta lafiya ko ta tattaunawa ka ba da shawara ka ba da uzuri kuma ka yi addu'a ka ce Allah ya ba da sa Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya amma yanzu ga makabarta nan malam sai mu zo nan mai ta kururuwa fitar gyaran makabarta wallahi malam sai ka ga 'yan kalilan suke fita saboda wani shi bai je ma makabarta ya ga kabari ma tashin hankali ne dan me za ka kai shi makabarta ya je ya ga kabari ya tana da mutuwa da haka shi wannan ta hana shi zuwa wallahi wannan ta hana shi zuwa wanda kuma annabi ya ce kuntu kuma an ziyaratul quburi fazuruha fa innaha tudhakkirukum al akhirah annabi ya ce da na hana ku zuwa makabarta amma yanzu ku je domin za ta dinga tunatar da ku ina lahira shi ne yake cewa a ba wai a banza kuka yi wannan aiki ba Allah zai taimake ku kuma zai kara muku lafiya da imani to faɗin Allah kuma cewa yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat to wannan sai ya nuna a ilimi ba karamin alheri bane ilimi ba karamin alheri bane bari mu taba kaɗan daga cikin ayoyin da suka yi magana akan ilimi alaramma faramar da suratu ali imrana
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط na'am لا إله إلا هو العزيز الحكيم
Allah ya ce shahidallahu Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa cewa babu wanda ya cancanta abota wa sai shi wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida haka sai ya ce wa ulul ilmi masu ilimi ma sun menene sun shaida haka Allah ya ce qa'iman bil qisti yana tsaye da adalci la ilaha illa huwa al azizul hakim lalle babu abun bauta bisa cancanta da dacewa sai Allah al azizu mabuwayin sarki al hakim wanda yake mai hikima ina fata an fahimci magana Allah ya ce wa manzan Allah wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه Mm.
وقل رب زدني علما Allah ya ce wala ta'jal bil qur'ani ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kar kai gaggawar safar al qur'ani na fata an fahimta kafin a yi maka wahayinsa kafin mala'ika jibril ya karanta ma ka dinga fusga daga bakinsa kar kai haka min qabli an yuqda ilayka wahayuhu tun kafin a a karanta maka wahayinsa sai ce wa qur rabbi zidni ilma ka ce Allah ƙara min ilimi malamai musulunci suka ce kamar Muhammad bin Salihul Uthaymin a cikin littafinsa al-ilmu sunan littafin kenan al-ilmu ilimi ya ce duk duniya babu abin da Allah ya umarci manzan Allah ya nemi ƙarinsa in ba menene ba in ba ilimi ba duk duniya duk abin da Allah ya yi a duniya ba abin da Allah ya ce wa manzan Allah ka ce in ƙara ma in ba me ba in ba ilimi ba ya sa wallahi wallahi wallahi rantsuwa nawa ne muku ya ku bayan Allah guda uku bahaushe ya ce rantsuwar musulmi kenan ku in kuma na ga dama in ce bi- wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa full option kenan ko ana rama yace full option kenan gaba ɗayanta na fata an gane babu abin da ɗan adam idan ya rike shi zai zama mafi daraja cikin mutane na rantsi da Allah irin ilimi ga wata asari ta Abdullahi ta Umar dan Khattab Allah madaukakin sarki ya jikan Umar dan Khattab yake cewa an abi tufaili an amir bin wasila anna nafi'a an anna nafi'a bin abdul haris cewa nafi'u dan abdul haris laqiya umar bin al khattab bi usfan ya gamu da umar dan khattab bi usfan a garin usfan wa kana umar ista'malahu ala makka a lokacin kuma shi nafi dan abdul dan abdul haris dan abdul haris umar ya saka shi gwamna a garin makka kuma sai ya gamu da shi a usfan faƙalar sai ƙolahu umar sai umar ya ce masa a'a manista halabta ala ahalil wadi kai kuma wa ka bari gwamna a matsayin gwamnan mutanen kwari yana nufin mutanen makka ina fata an gane ƙala istakhlaftu alaihim ibnu abza yace na ɗora musu ibnu abza ya zamanto gwamna kafin na dawo ƙala wa mabnu abza yace waye ne ibnu abza kuma faƙala rajulun min mawalina yace wani mutum ne bawa ne ma daga baya aka yanta shi faqala umar sai umar yace masa istakhlafta alaihim maula kai ka sauka ka taho maimakon ka zabo mutum mai daraja ka dora musu ya zama shugaba kafin ka dawo kawai sai ka dora musu yantaccen bawa faqala sai yace ya amiral mu'minina ya kai shugaban mu'minai innahu qari'un likitabillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace abin da yasa na dora shi ya zama shugaba kafin na dawo mahaddacin alƙur'anin Allah ne wa alimun bil fara'idi kuma ya san hukunce hukuncen gado ko kuma ka ce bil fara'idi da abubuwan da Allah ya farlanta wa mutane ina fata an fahimta duk zai iya ɗaukar ma'ana qadin ma'ana alƙali ne ya iya hukunci ya san me yake yana da ilimi faqala umar radiyallahu anhu umar da ya ji cewa wanda aka ɗora duk da 'yantaccen bawa ne amma hafizi ne mai ilimi ne sai ya ce amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallama kala ya ce amma kaga annabinku annabinmu kenan duka hadda umar ɗin gaba ɗaya allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da shi aljanna ya ce inna allaha yarfa'u bi hadhal kitabi qauman wa yadha'u bihi akharina allah dama yana ɗaukaka darajar wasu mutane da wannan littafin yana kuma ƙasƙantar da wasu mutane da wannan littafin kaga kenan wannan bawa yantacce me ya jawo aka bashi gwamnan gari yanzu rukon kwarya aka bashi kiyace ka jama'a me ya jawo wannan saboda iliminsa da haddan alkur'ani da ya samu ga manya nan yan gari duka ba wanda aka rada amma shi saboda an kalli iliminsa aka ta zo ka rike mana garin kafin mu dawo ina fata an fahimci magana wannan sai ya nuna idan kana da ilimi babu matakin da ba za ka taka ba kuma wannan yake nuna maka kai da baka da ilimi ko ka kai karatu ko ka ƙi ka shiga duniyar ilimi idan ka ga wani Allah ba shi ilimi ya ba shi ɗaukaka kawai ka sallama wa Allah babu ruwanka da shi in kai ma kana neman wannan darajar je kai karatu tarumul izza summa tanamu laylan aka ce wal jununu funun kana neman ɗaukaka kuma kana bacci da daddare to haukan ma iri iri ne wala Allah kai kuma kalan naka haukan kenan ina fata an fahimci magana yes ba yadda za a yi ka zauna da jahilci kuma ka ce za ka abun nan shi sani tamkar uwa ne gun maraya ko uba ne shi sani ma garkuwa ne ko ga mai tsoron gari ne mai shigarsa ba zai rawar kafa ba shi sani tamkar mai dabawa ɗa mafi girman muruwa arziki ne mai isarwa in ka samu ko gaban wa ai baka zauna da firgita ba yace in ka samu sani rike shi kuma da ƙarfi kar ka bar shi in ya kubce lalube shi wan gazance ba shi tashi kai baka rasa yin muwafaka ba yace maganin samunsa himma sai ka dawwama in ka soma komai wahala ƙazama rungume ilimi a dama rago ba za ya sha zuma ba an gane maganar da ke ku amma ka zauna wani daskin dariɗi da kai hakan nan duk wata harkar ilimi ba ruwanka da ita duk yadda za a nemi karatu ba ruwanka dan abin da ake na darasi ma baka kokarin ka fahimta ka kiyaye ka iya kuma sannan ka ce kana neman izza duniya da lahira wallahi mahrumun anta min hadhihi al-izza ba za ka taba samu wannan izzar duniya da lahira ba dole ne sai ka shiga wannan gona an noma ta da kai an yi firi da kai an yi maimai da kai an yi ta- satu da kai an yi hajjatu an yi babbaku an yi farfaru an yi jajjatu an yi ko- ko- korarratu duk wani abu sai an yi da kai sannan ne sai ka zo kuma ka tsugunna sai ka fara koda da moda da kwankwada da menene kurban romansa duniya da lahira jama'a kuna fahimtar magana ta da kyau ko shi yasa abin abin abin abin adilu aliyu yace kulun kulu fit abu dunkule yace kalu na kale kalubale kacici kacici meye abin da ke yado kuma mulmule yana yado amma a mulmule yake ka duba wato yana siffanta ilimi ne kai wannan bawa Al- wannan bawa Allah Allah ya masa baiwa mala wai kacici kacici ma'ana yana kamar irin kacici kacici na yara menene kaza sai a ce kaza a zai- an kasa bala ce na baka gari shine yace to kacici kacici meye abin da ke yaɗo kuma mulmuli abu ne yana yaɗo ai an san yaɗo ai ko shine kamar wake ya- ya tashi a nan amma sai ya baza ko ina gaba daya to shi yana bazuwa ko ina ma'ana shi yana yaɗo amma kuma a mulmule yake guri daya to meye wannan abu ilimi ya ce ya taru ya barbazu tattare ma'ana ya taru guri ɗaya ya barbazu kuma ya kuma sake taruwa ilimi kenan malam ya taru ya barbazu tattare ya ce da rassa gashi kamar bishiya yana da rassa gashi a mulmule gashi kuma a mulmule guri ɗaya ka taɓa ganin abin da yake da mulmule yana yana da rassa to ilimi kenan shi kadai ne a mulmule yake guri ɗaya amma yana da reshe ko ta ina haka ne ko ba haka ba yana da reshe ko ta ina wani hafizi ne wani ya san fiqh wani ya san kaza wani ya san wani ya iya kaza wa- gashi kuma shi a guri ɗaya sunansa ilimi yasa an Shek- shekul islam muhammad bin salihul uthaymin da yazo ta'arifin ilimi a cikin al-ilmu sai yace al-ilmu huwa al-ilmu shi ilimi shine ilimi wato yace shi definition ɗinsa ma kamar rage masa daraja ne yace ausaku min an yu'arrafa shi fadin ma'anarsa ya fi karfin a definition ɗinsa yanzu idan an ce maka menene a menene geography ai zaka iya definition geography ko menene physics ai zaka iya definition nasa ko menene kaza to in aka ce maka meye ilimi sai ka ce sunansa ilimi baka da wani abu da zaka faɗa a kai wallahi bayan wannan saboda girmansa ya fi karfin kai definition ɗinsa jama'a ana fahimtar magana da kyau ko so don haka ya ce ya taru ya barbazu tattare ce da rassa gashi a mulmule ya ce idan ka ɗebe zuciya da ilmu ake kalubale ya ce marar ilimi dattijo ne irin na biri mai ɗan kwale ma'ana in baka da ilimi to kai tamkar dattijan biri ne mai ɗan kwale Allah ka cire mu daga cikin jahilai ya Allah Mm, ka cire mu daga cikin jahilai ka ba mu ilimi mai amfani an gane maganar da kyau ko sannan har ilau shi dai aliyu na mangizariya ya ce shekuna abdurra'ufi tun ina yaro ba'ifi har na zam na fara ƙarfi bai bar ni cikin hukukuwa ba shi ya ce mini ka yi karatu ko da baka ganin rubutu dubi takmisi da fatu ya ce don daga nan sai na samu ilimin da ban da ban taɓa tsammanin zan samu ba ina fata an fahimci magana wato tun yana yaro wannan fa aliyu na mangin fa da ya rera waɗannan baitukan makaho ne fa kuma da makantar aka haife shi ba wai daga baya makance ba amma bai zauna wa kansa ba sanda ya sami ilimin da ya bawa gu- gudunmawa gudunmawa ya bawa duniya gudunmawa ita ma ga ɗaya daga cikin manya-manyan malamai malam shankidi makaho ne tafsirin alqur'ani da ake cewa tafsirin sa abwaul bayani fi idahi alqur'ani bil qur'an suka ce ba wai zama yi da alƙalami ya rubuta ba dan ba shi da idan da zai rubuta amma zama zai yi kawai sai a jamar ayar malam idan ya fara zubo karatu akan ayar sai duk kun ce kun gaji ya isa haka akar makalla a bar shi haka duk wata aya a qur'ani da take da alaka da wannan sai ya kawo ta kuma ya faɗi me ya alaka ta da wannan da aka ga idan ya gama ya kawo hadisan annabi muhammadu idan ya gama ya fitar da larabcin da ke cikin ayar da fikihu da balaga da ke ciki sannan a je gaba da haka da haka san da ya mujalladi goma sha tara ko ashirin da tara tafsirin alkur'ani mai girma kaga wa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'ani duk wannan abubuwan da kuka ji muna kwasowa aya kaza ta zo to akwai irin ta akuci kaza ka tafi littafin duk zaka samu waɗannan abubuwa aya ce guda ɗaya ja amma sai kama guda talatin a ƙarƙashin ta wanda suke da alaƙa da juna to kawai ka zauna kai baka leƙe leƙe addinin ka baka san shi ba ibadar ka baka san ta ba azumin ma baka san shi ba sallar baka san ta ba ba abin da ka sani kuma ba abin da ya dame ka ga malamai a gari suna ta bada ilimi amma kana zaune to kaji dai Allah ce yarfa'ullahi alladhina yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja Allah yana ɗaukaka radar da masu imani a cikin ku musamman wanda Allah ya ba su ilimi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana Allah ya sa aljanna ta zamto makoma da ni da ku a gare mu a na farko ga ga taimakon abin nan da aka samu wannan nefa ne ko nifa ne yan IPA to ni fa a karanta shi da hausa kawai ya turo naira ɗari biyar sai isyaku ibrahim ya turo naira ɗari biyar sai wani babu suna ya turo da naira dubu biyar ne ko dubu ɗari biyar dubu biyar sai abubakar juma ya turo naira ɗari sai abdulsalam ko abdulrazak ya turo naira dubu ɗaya sai menene bulama consolation ne ko menene eh consolation to ya tura naira ɗari biyar sai jungudo muawiya ya tura naira dubu ɗaya sai halilu abdurrahman ya tura naira dubu ɗaya sai alhaf menene alhaf alum menene to shikenan to wannan dai ya wannan ya tura naira dubu biyar sani bashir a menene baban maryam ko allah ya saka da alkhairi ya turo naira dubu goma sha biyu total ɗinmu na jiya ko na yau ne ka rubuta total ɗinmu na yau gaba ɗaya naira dubu ɗari biyar da goma da ɗari ɗaya da casa'in da tara akawun nem ɗin da kamar yadda aka sani abubakar yaya arabi foundation banki shine unity bank akawun number 0052120730 00 52120730 Allah ba da ikon a taimakawa to akwai wani bawan Allah wanda muna tare da shi cikin harkokin da'awa Uh, ya buɗe pos mai suna shehu zaman pos uh, yana buƙatar addu'a muna addu'a allah maɗaukakin sarki sa albarka a cikin wannan pos ɗin ɗaya ne daga cikin wanda suke harkokinmu na da'awa na ɗaukar karatuttuka allah ya saka masa da alkhairi kamar yadda na faɗa jiya alarama bai ji daɗi ba kuma mun saka shi a addu'a jiya to muna ga addu'ar ta yi aiki yau ga alarama ya samu ya fito domin wallahi ya faɗa min cewa hatta sallar asuba kusan bai iya samu ya rarrafa ya fita ba saboda yadda rahin lafiyar ta ci karfin jikinsa kwarai da gaske to amma alhamdulillah cikin iyawar Allah ga ya samu ya fito muna addu'a Allah ya kara masa lafiya kuma kamar yadda muka faɗa malam Muhammad Kabir shi ma bai ji daɗi ba kuma mun shirya yau za a je a ko an je ma ko to alhamdulillah okay an sallama yana gida ko to dama mun shirya akan jiya a je yau a je a duba shi kuma an je an duba shi amma sallama yana gida muna addu'a Allah ya kara masa lafiya Allah kuma ya bashi lafiya Allah ya bamu lafiya gabaki daya sai yawwa sannan ga malam abubakar sadiq pharmacy in ba ku manta ba jiya ko hekaran jiya cikin kudin taimako da na karanta na faɗa cewa malam pharmacy ya turo mana taimako a wannan majalisi naira dubu hamsin ko to allah ya saka masa da alkhairi bari faɗa muku wani abu saboda ina so ku sani wallahi mu da kuke gani ɗin nan ko alhamdulillahi mukan taimaki junanmu gwargwadon iyawa wallahi da zan tafi umara famasi naira dubu ɗari biyu da hamsin ya bani gashi nan a zaune wallahi naira dubu ɗari biyu da hamsin ba wanda ya san wannan tsakanina ne da shi kuma shi ma ba shi yace na faɗa ba kuma ba na so ya- ba- na san baya so na faɗa amma muna so mu dinga faɗin irin wannan dama shi wanda ya alheri bai so a dinga faɗa wa mutane ba to amma ku kuma ku ji tsoron Allah duk wanda yake muku alheri ko bai so a faɗa to ku dinga sanarwa al'ummar da kuke tare da su don su san alkhairin da yake tsakaninku da shi amma ka ci ka cinye ka lashe ba wanda ya san ana ma shi da ya yi baya so a faɗa tabbas yana rufewa tsakaninka da hima zai maka fegi kar ku faɗa cewa ni na baku to amma kuma ka dinga samun munasaba kana faɗa wa al'umma cewa kowa ne yana kyautata mana yana mana alheri annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yazo zai rasu san da ya zaunar da abubakar a gefen shi na dama yace ma nafa animalun ma nafa animala abubakar yace duk duniya babu dukiyar da ta yi min amfani irin dukiyar abubakar tsakaninka da Allah a rayuwarka akwai wanda yake yawan yi ma alheri eh me yasa baka gaya mutane cewa yana ma alheri in dai manzon Allah zai zonar da Abubakar a gefensa na dama ya ce wane yana taimaka mu kar ya bar duniya ya tafi mutane ba su san matsayinsa wajen taimakon manzon Allah ba annabi ya faɗi wannan to yana da kyau idan muna da alaka da juna ta taimako wata ran mu dinga bayyana wa duniya cewa wane fa yana mana alheri wane yana taimaka mana wane yana kaza saboda haka ya tura kuɗin bai so mu faɗa amma gaskiyar magana mun faɗa dukkan mu nan ba wanda baya wa dan uwansa alheri yanzu ba nan- ma- ba- ba- baba Ibrahim da muka je Umara in kuka ga dalar da na samu a dalilin wannan dattijan wallahi hankalin ku sai ya tashi dala sosai mun hanya wallahi na samu wasu yan daloli eh daloli ka ji da kyau Allah wasu yan daloli wallahi na samu na ce to ai kai tafiya da kai baɗi ma in na kai tafiya da kai za mu tafi wannan Allah ya saka muku da alkhairi so gaskiya jama'a suna ba da gudunmuwa tsakanin mu nan kowa yana taimakon dan uwansa su Muhammadu Sani Bashir su ba- malam Abu Umar manajan alheri su hi komanda da dukkan mu nan gaba ɗaya su malam Yakubu su yan social media duk muna taimakon junan mu na sha gaya muku a nan so waɗannan yan social media akwai abin da suke fitarwa a aljihunsu su saya wallahi ba ni na saya musu ba kuma ba kwamiti ta saya musu ba su za su cire kuɗi a aljihunsu su sayi abin kuma su zo a yi aikin tare da su ba ma kai kana can gefe kana daukar mu cewa kawai kuɗi muke ɗiba da harkar baka san mu muke ka- har- kashewa harkar ma kuɗi ba ina fata an gane Allah ya shirye da mu Allah ya samu dace me ne kuka turo mun ne wannan okay yawwa yawwa Alhaji Jalaluddin Arabi na farko dai ya ɗauki nauyin wannan tafsiri ana saka shi a amana Allah ya saka masa da alkhairi ranar da muka sanar mun sanar da wannan Allah ya biya shi da aljanna nabi ya turo mana mai na janareto drum biyu muna cikin karatun nan ya turo Allah ya biya shi da aljannar firdausi na uku kuma yanzu ya turo mana gero buhu uku ya ce a raba bayan Allah Allah ya biya shi da aljanna na uku ya turo masara buhu uku ita ma ya ce a raba bayan Allah Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma ya turo menene shinkafa ko 10 kg buhu 40 ita ma ta zo an ce a raba bayan Allah kuma duk za mu haɗa za mu raba bayan Allah insha Allahu ta'ala za mu raba bayan Allah kuma za bayan Allah wannan abin zai isa zuwa gare su muna addu'a duk wanda suke bada gudunmawa Allah ya saka masa da aljannar firdausi Allah kuma ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wutacin naman jikin mu Allah ya sa aljanna ta zama komar mu muna addu'a Allah ya bawa alarama lafiya ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa imani ya ƙara masa hadda ya ƙara masa ƙira'a ya ƙara masa zaƙin murya Allah ka albarkaci 'ya'yanmu ga sunan muna tare da su ga Abdulrahman Fauzan ga Malam Usaimin ga Malam Hassan ga 'yan hizbar mu irin Ibrahim da shauransu duk muna addu'a Allah ya saka kowa da alherin Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu marasa lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ka ƙara mana lafiya Allah maɗaukakin sarki ka sa mu yi lafiya mu gama lafiya ya Allah ya Allah duk wanda suke da damuwa a cikin mu ya Allah ga dandazon jama'ar ka nan sun zo jin din littafin ka da sunnar manzanka Allah ka biya wa kowa bukatarsa ta alheri okay. to imam na bariki ya zo ya buya jama'a imamu na bariki ya zo ya buya da mun ganka da ka karasa mana majalisin nan to amma ba damuwa in ka zo goben Allah da zamu fito da kai insha Allah muna godiya imam Allah ya saka ma da alheri da wannan ziyara Allah ya biya ka da aljannar firdaus ya Allah muna roƙonka ka sa mu lafiya mu gama lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka ji kan iyayenmu Allah wanda suke ta muke tare da su Allah madaukakin sarki ka raba mu da su lafiya Allah ka ba mu ikon yi musu da'a da biyayya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka ba mu ilimi mai albarka Allah ka ba mu dukiya mai albarka Allah ka ba mu lafiya a cikin jikinmu Allah ka ba mu lafiya a cikin gidajenmu Allah ka ba mu lafiya a cikin kasuwancinmu Allah ka ba mu lafiya a cikin garinmu Allah ka ba mu lafiya a ƙasarmu ka ƙara mana lafiya da zama lafiya ya Allah wanda duk suke bada gudunmawa a wannan karatuttuka da waɗannan al'amura da muke yi ya Allah ka saka wa kowa da aljannar firdausi ya Allah duk masu sauraron nan kowa da damuwar shi kowa da matsalarsa kowa da abin da yake so ka masa ya Allah ka yi wa kowa bukatarsa ya Allah Allah ka yayi wa kowa damuwarsa ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh